أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن ومسلمي إن شاء الله سبحانه وتعالى يقدر قرم أمرك أهل السنة الجماعة ولكن ولكر كدا أبن دمغرم جمهورية نجا يومنا هاربا ترى قوتنا رمضان هجرة شكرا دبو دقليبو da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da ɗaya ga watan hudu shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya a darasin mu na jiya muna cikin surat al-azab mun ɗaya aya ta ishirin da hudu yau insha Allah za mu tashi aya ta ishirin da biyar cikin surat al-azab insha Allah kayan nan alama ya kare da tambaya guda biyu tambaya ta farko wani dan uwa ne ke tambaya zai raba zakka ya yi magana akwai yaran shi wanda suke mai aiki a shago kuma akwai yan uwan shi ne ku? uwa daya uba daya kuma da yaro guda kirista a cikin ma'aikatan shi ina lillawa na da rashi kenan صداقة yana da yara a cikin yaran akwai kirista to magana zakka da yake magana da yaran shi da ke ma aiki da yan uwa wani uba da yaro kirista to da farko dai su bangaren yara wanda suke mai aiki inda yana biyan su haƙƙinsu sai zamanto ya biya aiki da zakka inda ya biyan su haƙƙinsu ne da kullum ai suna isha ma cikin al'amari na alayya wajen tattara ta kowane sani a takaice dai in ya biyan su haƙƙinsu ba lahi ba ne ba yaran shi ɗan gidan shi zakka haka ɗan uwa in dai ba ma'aiki ba uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya ne ɗan uwa yana da shi ma haƙƙi in talaka ne iya da haƙƙi a cikin zakarka kana iya ba shi wannan duka zaka banda uwaye su uwaye suke da haƙƙi a cikin wajen su a cikin wajen suke da haƙƙi ba a cikin zaka ba da uwaye da iya wanda ake kanana ake ciyar da su a ɓangaren kirista ne ya dace da nau'in kirista da inda akwai masu ganin cewa in ana ga wani bashi zakar zai jayo hankalin shi ana iya bashi amma gaskiya kamar da kace ɗan gidanka ne za ka yi da yaron ka ne kenan kyakkyawan mu'amala ma da sauran alkhairi zai jawo shi idan akwai magana ta mu'alafatu qulubu wani mu'alafatu qulubu da Allah ya jero cikin takwas wanda ake ba zakka wanda ake kawaran amma kaware wanda ake neman jawo hankalin su wanda Umar bin Khattab a tafsirin da ya ma ayat ya yi tafsirin cewa inda ake tsoron makircin kafurai ana nema a yi ana ko a jawo hankalinsu ko a kare shansu amma inda ba tsoron makircin kamar yadda ya yi aikace sun saba amsa kafurai suna zarwa fara mana amsa zakka ana ba su lokacin abubakar siddiq ya khalifa sun zo bayan mutuwar musallar sallam sun zo a ba su abubakar zuwa saujan umar umar ya ce ba a badawa me yasa manzala yana ba mu khalifa ya turo ka maka hana mu kace musu a dama annabi sallallahu alaihi ya ba ku dan tsoron makirci dan kare sharrin ku ne yanzu kuwa addini zaman kanshi yake ko ku bai ku ya kwata kuri ko mu da ku ba mu tsoron ku da mu tsoron ku makirci ba ku kuma nace bai ba da ba suka ce abubakar ko kai ne khalifa ko mu ce ya kai kaji kaji abin da take iya da gaskiya ba ba kafin a wannan tafsir na umar kenan inda ake tsoron makircin kawo yana ba shi ko neman jawa amma inda ba wani abu ba a iya komi ne komi a ba masu mai suna bukata an kai ma ba kawo ya kara da kai gaskiya in ba da darura ba a ba masu imanin shi shi kone har kace yaran ka ne gaskiya ka mai alheri daban kyakkyawan mu'amala zai zai jawo ka da insha Allah sai tambaya ta biyu ya cewa dan uwa ne irin masu biyan a hanyoyin sadarwa na zamani mutumin kano ne ya ce ya tambaya ba shi shawara ya ce mace ta bici ne ya ce tsiya da jari ko naira dubu dari na dubu dari hudu da wani abu ke da zai iya so wani zai ta biyu wata shawara na bashi gaskiya wannan shawara ba ta mana bashi shawara ce ta aljihunka ta ƙarhinka abinda ka san za ka ɗoka ya dace da matai nawa za ka gashi ba bu sani ba nawa ka ce ka kawo kudin zarai nawa kudin da ya suke cewa kudin wane ne duk wannan sai an hutawa sai an huta kudin wannan kudin zarai kudin waye duk ana yi an huta kaf to kai mai dubu da dubu an da Allah an an da gaba da kuma kama ta biyu gaskiya ko aiki sai na baka shawara ka zai ka ƙarfi da kanta gaskiya kake garaje za kake garaje dan garaje ne dan jihar da kaje ka bin da ta yi kuma ka tsaro ka tsaro yi sau Allah zai gaskiya duk da makshawara ka karka maka da zai amma a ce komi ka kare ne ka biya kuɗi komi wannan kuma jihar ka ne kai ka san abin da ka samu don jihari akwai wata sana'a karama ce ta ce ka ce ta ke lantarki wannan kuɗi sana'a karama ce amma ta ita wanda ta da wannan kuma kana jihar amma kashe jihari kai alimi gaskiya ne zai ba ta shawara ta da shi
بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا نعم ɗan uwa abinda mutane sau da yawa shi akwai bambancin misali ne misali ina iya kaza imani na kaza haƙuri na kaza duk wannan kaka yi lissafi da maganar mace kai in ka yi jibin wahala ka ci kwaki ka waye ka ci shinkawa ba miya ka ka waye ka iya shi ne matsalar shi ka ganewa wata ce za ka ɗauko daga gidansu za a halakar da su ba kenan in kai kada jibin wata halaka ta iya ba ta iya ba shi magana kenan kenan kana kullum a kusa ka diba ba kai ba imanin ka kai imanin ka za ka ci kwaki ba su gwada hafacin ma ba abin da hafacin ma a kwallon ya yi tawa wata ce za ka ɗauko dole ka diba ita rayuwar ta ya zuke ciki ta iya kuma irin naka ba ya ka bane gaskiya ya kamata mutum ya diba abin da ya ɗauko kuma san kowa ta maraya aka ce kano aka ce da magana to ba ɗaya bane ba ɗaya kawai kuɗin wuta ma da ruwa shi yanzu kudin mu na magana za a garin kudin gudan ruwa mana gudan ruwa ba kuna cikin kudin tuwo to kaga dole ya bukata kiran mutum shirya ba ɗaya bane ba imanin ka imanin mace eh ka jinjina kanka da ayi aka ce ka ce a je ayi abu a shiga matsala ko na kai gaskiya Allah ka duka duka maka duka maka duka maka ruwa da annabi ta ya ma shi sababu mun tsara su ba mun tsara mun ba ta ta wata eh mu iko alba'a ya doka biya bukata ya doka halin da take mace ba ce ba ka je ka dauko rigima gaskiya kai abin da ke zai banci hankali gaskiya a'udhu billahi samina alayhi min ash-shaytanir rajim wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanfara kuma muna cikin bayanin azab tunduna ta kahware da sakawa Madina zobe da neman atin da ke annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci gaba daya huta mun dai bayani ya gabata da yadda Allah ya da su shi ne Allah ya yi labari anan yace waradda Allahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khayra Allah ya mai da kahure da baki cikin su adawa da suke wa musulunci kiyaye da musulunci da ta kawo su don taron dangin a gaban addini to Allah ya mai da su da bu da kutun su su cin ma gurin ba ba sama alheri ba mana ba su bari ba ko daya da sun bar musulmi a yanda suke wa kafarna mu'minina qital Allah ya dauke wa musulmi yaki ba ta an buga ba Allah wa shukur annabi ya rika addu'a Allahumma munzil al-kitab sari' al-hisab ihzim al-ahzab Allahumma zibhum wa zilzilhum kamar Allah Allah ya mai gaba da litayi mai tashiyar girgije Allah ka karyar ka karyar mutum ka wani ya addu'a ya addu'a Allah masa addu'a su Allah da ya watsa su da iska ba tare ba da musulmi sun yi bugu sun muka takobi kurin Allah ya watsa su kurin kun ba su cimma burinsu ba kuma ta shekariya ta ƙarshen zaka ce daga wannan lan ta zuwa nan ƙwarai daga yau kusa sun tsara kamun hari kuma ka kai sai da kamun hari insha Allah Allah Allah ta gasu kina ka farla da rubul da kita Allah ya tsawar mun ma imani da yake yayi da kai shi ne ya dake musu wa kana Allahu qawiyan aziza Allah da tsanin karhi ne kuma mabuwayi abin da ya soke yi
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا
وأنزل, وأنزل الذين زاهروا من أهل الكتاب من سياسين الله سبحانه وتعالى كما نبار ألا يا سبكو وإن تسكتي مكام قريشا ووجن يكر مسلمين na yahudawa na ahlul kitab na ahlul kitab ya saba ko su min sai da daga garun su sun yi kai da kansu sun yi rihi bai shuguwa da kansu suka zo kansu suka bar kansu Allah ya saba ko da waɗanda suka taimakawa ma'ana shawa na ahlul kitab wa qadafa fi qulubihim ruba Allah ya jefa tsoro a zukatansu ba za iya komi da wanda ba iya komi Allah ya jefa tsoro suka kasa komi tubus kasa فريقا تقتلون وتأسرون فريقا kuka kashe kuka kashe wasu wallahi kashe a kasuwa ta banu kureza duwan da rashin gaba aka yanka kuma mata da aka raba ganima kenan kuka kashe wasu kuka kama wasu wa auratakum auratakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tadahuha وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ألا يجادى مكو قصصوا gonakansu da gidajensu da duk wasu dukiyoyinsu Allah ya mallaka muku musulmi muna abin godiya daga Allah wa arzan wa arzan lam taqwa da wata kasa ma wanda ba har yanzu ba ku je ba kanku ba ta kai ba Allah ba ta labarin za ku ci ta na an ce ba na an ce haibar dan bayan wannan haibar aka samu aka bude domin an yi wannan abin da sha wannan shekara ta biyar zuwa ta shida a ta bakwai aka bude haibar duk da haibar da bayan ta ya zo a bayan fito maka ma bishara ta haibar ita tana cikin garin da alhaji yanzu ba kai ba kawai ku ba ta kai ba amma Allah zaba ba gaba kun ci yanzu kuma wani wani mai jira a gaba wasu na kawo cewa a cikin wannan an samu hatta da bude maka a ciki ta rasu duk ba bude maka ba nan dai alƙawarin Allah ne da babu nasara bayan wannan wa kana Allah ala kulli shay'in qadira kuma Allah mai cikakken iko ne akan komai abin da suke yi babu da gadara Allah يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا
نعم وانا آية تابيو بايان irin magana da muka yi ta ɗazu magana mata mata game da matsalar mata ta neman a musu abin da babu ita ce wannan ta shahi annabi sallallahu alaihi wasallam nan abin da ya wakana annabi sallallahu alaihi wasallam bayan matan shi an san ga yanzu an yi hijira an addini ya zama da garin shi an fara canza gari masu sauransu suka gare su hanzu babu canji a gida shi ne aka haɗa kai gaskiya mu ga matan sarakuna na duniya za ka za ka mu kuma haka za mu zama haka kullum zaman haka gaskiya ya kamata a canza a canza rayuwa dole kuma a canza musu irin matan shugabanni wannan abin shi ne wakana kwarai a nasarar sallama ya tada hankali shi amma ya da a gari cewa annabi duka annabi ya saki matan gaba ɗaya umar ya zo ya sallama ya yi kishin kishin abubakar zo sallama ya so ya shiga ya bincika da ya zo ya sallama annabi ce wa ya cika abubakar ne annabi kyale na ake yace wallahi na ji mashi amma bai da shigo ba ya koma umar shi ma zo ya sallama annabi ya na ce wani annabi ya ce ya na ce na ake yace umar ne annabi kyale umar ya daka sawa sallama annabi kyale ka ga ne ce daga mai kai kyale umar sace komowa karshe dai ce abubakar da masu shigo da suka shigo matan a zage suna zamane suna zamane da nake zamane ta yi zagi eh ta yi gargari a ce garin ya rikici shi ne umar ya lura da gina akwai matsala sai ce da zan yi wani bayani da nabi yawa ya samu mace nabi ya samu mace magana ya ce ya rasu da a yanzu inda ka gani ni da ɗaya zai mata ce ke bilta zai a gida kullum ta zo tura mu wani wuri ba zai iya ba na kama ta kama mu zai wanda waye annabi annabi ya yi dariya ta dariya ita wallahi ma ko ni ma na bishi da mi kamar yana wani suna da ce zuwa da yadda zai zai sai na kama ta nishaɗi da wuri na bishi wuyan ko annabi zai ta annabi dariya ya ce ne suka yi san baki san baki magana annabi ce wallahi da kafa da gaso na azadaina abin da suka dora mu kenan sun zo sun dora mu abin da ba zai iya ba sun ce kullum su ma kaza kaza shine abin da duk muna ciki iya da matakin zai doka anan dai Abubakar ta mu Aisha ya ja ta gini iya dungurarta shi ma kuma ta mu Hafsa nan dai ƙarshen lamari dai sun ba annabi hakuri ya dan kwanta to bayan wannan ne Allah subhanahu Allah ya bada wannan ayi ba magana dole ba a zama dole Allah ya ba su zabi ya ayi wannan nabi ya kai annabi Allah kira shi kulli azwaji ka ga matanka in to ka ta kana zabi ka ka ga matanka in kuntunna turidun alhayat ad-dunya wa zinataha fata'alayn kuma tu'kunna ko sarihkunna sarahan jannah in har duniya kuke so a more kuke so in zamore a more a nan ba wani halin da ke ku zo in kun tunna turutunan haka duniya an kuna ne rayuwar duniya wanzu na da da kawar duniya kuke so fata a rai da ku zo umarci ku da muku mutu'a ta yadda mutum da su yi mata shi mata isani ba ki abin da zai iya bata ta abin da kyauta na mu'amala an baku wasu harkekunan sarahan jamila kuma sake ku sake cikin mutunci maimakon zama cikin matsala amma lokacin guda Allah ce wa in kunna turdina Allah wa rasulahu wa daral akhirah in kuma Allah kuke so da manzon shi lahira ta samu kai to kuma duk Allah tsara fa inna Allah adal musnat min kunna ajran azim kuma Allah ya tattali ga duk mai kyautatawa a cikin ku al musnat ya mata tattalin ajran azim malalan miliyonan yanzu nan an saukar da aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da gidan Aisha ya kira Aisha ya ba ta labari ga hali da ciki yanzu ga zaɓi yanzu daga Allah yanzu amma ki je ki tambaye shawarar ma'aikanki zan ga ki rada mulki abin da ya kana ki tambaye shawarar ma'aikanki abin da sai ga miki in so ki aiki shi don mene ne zaɓi ko ki zaɓa zama da ni ki zaɓa ala da banzan ki zama ki lahira ko ki zaɓa in ka san duniya ka ba ku ba ku abin da nan mallaka an ba ku ko ta yi ba asha ta ce ya rasulullah yanzu shi ka wasu amur a ta'amur a cikin lamarin ya zan neman shawarwari a kan ka rasulullah wallah bari tambayar kowa rasulullah na zaɓa ala da banzan shi amma ina ba mala kaka jama kishiyoyi na da abin zaɓa kaka jama su يوم تجري وقاطع وقاطع تكاتا تارك النبي تكاتا تاكي شوينا من الكوكود يجينا قبل الجامعة يجا يجا أني با نبي من أول شيء ده أبونا تبي نقول لنا جامعة بيزن بيا كوي بيزن بيا لا لا يجي لنا جامعة بن كوي بن كوي نبي جبا سامون جبا تجا كرسي سام حفص أدمى سوالا بن تبي سوالا قوة كنتا كرسي ده سكمل ذكر سكبار إياه سكذا الله جمعنا سجل الله kada abin da shi ne duka abin da zai shigo cikin su na ra'ayin amori suka ce ake ba rayuwa ta amori ba rayuwa ce ta Allah da manzon shi kuma da abin da ya samu dora mishi abin da ya dare shi wannan su ma sun yi sun bari zugin a yi rayuwa ta yau da kullum kuran abin da Allah ya bada annabi sallallahu alaihi wasallam iya da zaɓi Allah ya ba shi duniya da abin da ke ci da kullu amma ce shi ya zaɓi rayuwa akwai yau gobe tsakatsakiyar rayuwa da ba ya roƙi Allah min da talauci annabi lam na wato gamin da faɗari wani tuni a Allah ka kiyaye mu talauci annabi ta talauci gaba daya babu amma ya rike kuma maskara ta kai mai ta tsakiya aka ci alkafaf akwai ba ma baje ba baje baje ba daidai bukata haka yi ba ki shi da wannan rayuwar ki dole kuma ku yarda da ita wannan rayuwa ta tsaka tsakiya kan ku jama abin da ya kashe shi ko abin da shi bacin rayuwar shi wannan shine da abin da Allah wadi ka kirawo su ba su zabi da abin da Allah ya musu in suna neman rayuwar duniya suke so da kawai duniya a basu a basu ta yi sun masu da masu ba matar ka bane ba amma in suna son Allah da manzon shi da gidan lahira to wannan kuma Allah masu tattalin duk mai kyauta a cikin zara masu tattalin la za ta girma shi gidan aljanna la ce gaba ya nisa annabi kuma zan Allah ke kiran mata annabi ke musu wa'azi ya nisa annabi man ya'ti min kulli bi fahishatin mubayyinatin يدعفن على عذاب ضعفين وكان ذلك على الله كنا على ذلك مثل يوسف كنا جبل سكي ده سورة ماتا Allah ya ce ya ku matan annabi man ya ati min kullu bi fahishatin mubayyana duk wanda ta zo da wani aiki mara kyau na ce da shuzuki ne ta wani da abin da wata zo ke wata mugun aiki a cikin yuda aqal al azab ita azaba ta lili bici eh ba dai kuke sanar mata ba daban kuke da madu in sai barna laifin tabini wa kana zalika ala la yasira kuma abu ne mai sauki a wajen Allah ya kama ku da laifi ninki biyu akan na wata da kuma amma wa mai tsaro ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما
ya ce allah ya ce wa man naqarutu min kunna lillahi wa rasuli duk wanda ita kuma ta yi da'a ga allah ta yi biyayya ga allah ga manzo na allah wa ta'amal salihan kuma ta yi aiki na gari ita ma nu'tiha ajraha marratayn za mu ba ta ladan ta limki biyu wa atadna laha rizqan karima a nan duniya allah ya saka mata kuma ya mata tattalin lada nan arziki an ce ma'ana abincin aljanna shi ne arziki mai karanci kin tana tabbacin gidan aljanna kuma lada da miki biyu ita ma yadda aka ce da nisa miki biyu ladan su ma miki biyu ne mata ka sai sarma kai daban suke da sauran mata shi ne ake ta yadda sa annabi lastunna ka hadin min nisa يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا na'am ya nisa annabi duk da kira na da kamsa wannan cewa ya mata annabi na akwai akwai akwai girin ma mata annabi ya mata annabi lastunna ka ahadin min nisa kowa in takaitun lastunna ka ahadin min nisa in takaitun kowa ba ɗaya ba kuke da sauran mata in ku ni tsoron Allah kai matsayinsu da darajar tsaron Allah sharadin sun yi tsoron Allah kenan daban kuke da sauran mata kuna da daraja ده هكا فلا تخدعن بالقول فيتبع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا ان ذاكوا مغنى فلا تخدعن بالقول فكوا مغنى تقل فسا فكوا قل فسا وجه مغنى تكسا وانا ما ذا ترى مغنى تجاه hankali kada ka kanan kasi magana irin ta jan hankali da namiji shine ta farfasa kakkui domin yin sassauta magana sai magana iya sa ka zama da fikalin fikalin marar hewar da yake da cuta ta sha'awa ke sa wani abu a shi kuma ya halaka ko mata annabi ne ba zai kusur mata ba sai ana musu kashe kasu kuskura su rinka sassauta magana irin ta farfasa suna magana da wasu maza don ta aje wani mai cutar rashin lafiya ta sha'awa ta sa ya sa wani abu a shi kuma akwai matsala ke wa kullu qawlan ma'rufan za ku yi magana ku yi magana sak eh akwai babu bai na eh kudu ya ga yan juma wannan bai nan ya ga musan da ke ba ka taba mutum dama eh kana da sabta magana da eh wa gidan gidan gana akwai ya sai ka shi ga ya ya kar bayani mi gida bai nan ba so ba so kasu ma dole magana sai an duk mata ka ne ana mace sassafta murya da magana ta jan hankali kamar namijin da ba naka ba yace wa qanna fi buyutikunna wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوت يوتقن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا نعم وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الأولى cewa ku zamana a cikin gidajen kudakunan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyatul ula kirma ta musu umarnin zama a cikin gida shi dace su to kuma an wuta ta kama wuta waje wala tabarrujna tabarruja da kakku wuta irin tabarruji na jahiliya ta musulunci kenan ba an hana mata wuta ba sam mace zaman da a gida shi yi mutunci kare ko amma ɗan wuta ta kama ba to kenan za ka yi matakai usulun sa hijabi wani jilbab ai ba da cikin gida ba dama an yi shi dan waje mace a cikin gidanta ba ta da hijabi an kaga hijabi to wani bako ya shigo itarji wanda ba muharraminta ba ko da ɗan uwanta ne ko ɗan uwanshinta in dai ba muharraminta ba ne ba to a nan bai halitta ta huto ƙwabli a waje wuya a buɗe kai a buɗe ko kanan mijinta ne ɗan uwan mijinta duk wani ne wanda bai armanta bai halitta ko ɗan ɗan uwa na mijinta a ɗalibai ta ko ɗalibai ta ɗan ana makawa mijinta shi ma ba maharanta bane ba inda ya balaga bai halitta ta bayyana da jikinta a gaban wani ba wannan a cikin gida da waje mace tana da al'aura hawa hawa akwai al'aura wadda take a cikin sallah ko ina ana riya ma an hana a riya wuta ma ba a riya wuta amma ko ina sai da sallah da wajen sallah mana kai a wajen sallah kuma duk wani abu shi ma kamar na sallah illa tsari na akwai fitina huska amma asalin huska ba ta cikin al'aura magana mai gari amma an ana gudun fitina ta ma ta kadai mace da ɗanta wanta kananta babanta duk wani wanda yake iya bidiyar mata tun daga kwabri zuwa ƙasa damtse hannuwa kanta wuyanta da ya gani ba da yi babanta da ya kwabrinta ko kanta gashinta ko wuyanta ko kawata ba da yi ba da babanta da duwani da ɗanta da kowa sai shi kuma namiji wanda shi kun bashi da bariyar bashar yaka shi ba ba abin da bai gani a cikin mace a kan miji da matashi babu abin da aka sami jami'a duk da wata kisa wata gida kisa a duwaye mai kallon mata duwan shirme ne babu wanda yana kallon mace mace mace ko wanda ya kallon wani shi ba abin da aka haramta mu juna kun babu wani abu da yazo wai kallon zai ka illa kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka da matar shi aisha ta hannu ta ce ka rage mun kuma ka ka rage mun hannun su ya fara zama cikin makari ta rasa wanka ta haka mace da miji babu abin da aka sa mata hijabi nan akwai matsala da take samun mata wata kisa mara inganci ta ce wa mace a cikin gidanta ko a gidanta in ta bude kanta mala'iku na tsina mata albarka wannan ba gaskiya bane ba gaskiya bane babu lissi na shara kan shi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma nan ko kuma ba abin a ce wasu ba wata malikiya kun jahilci ba inda kana shi sai ka rike mutum da kan cikin malikiya kan al'aurar mace a cikin gidanta bukatar mijinta ba haka ne dan gamba haka babu wani magana ko a gidan ta mutu kansa to ga annabi sallallahu alaihi wasallam a bidawo da sauran wurare annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace ya shigo gidan Fatima ya zo mata da wani bawa da ya shigo gidan ba ta tsira kirki in ta jan kare kwabrin ta kansa ya bude in ta ne kwabrin ta kai bude in ta ne kai kai kwabrin ya bude tana hawa ma tana fita mace take hawa ne da nan suke wannan ma abu ke gula miki ke ba kake sarki ma baban ki ne da baban ki kina ba kake da wani kina da mutum mace nan ke bawan ki ne da baban ki annabi yana tada mutsa mutsi da wannan riyari tana riye kubu da kwabi tana riye kai kenan wannan kaka aikace ne babu wani wanda kenan wanda yana ta ta bude kanta a cikin gidanta cikin iyanta mijin da ne da iyalanta babu wanda mace da adanta ta bude ta gyara kanta ne sai abin da suka mata da yawa mata su bisa gyara kanta su ado dan an ce mata in ta bude kanta a gidanta ne nace ta bude kai sai miji wuta waje iya kallon mata mutane sun kona kai matan karuwa ma iya kallon su ana ta wuri da ado sai a cikin dubu wata kudin haka yana sai a cikin duhu a da bawala bawashi kan sai a duhu amma hana buɗe wace to da shi a jahiliya ce ba wani nake kai kwalle ka gidan ki tashi kan ki gyara mutum ke gani wallahi amma bace ga mata rika yi kana gani wai mace kana kana kallon nan matan banza ta gyara mata ta gyara kanta da kyau babu wanda yana wallahi kuma ta buɗe gidanta mijinta ya kalla adanta ɗiyanta ado ne eh kowa ya kalla a cikin iyalanta babu wanda yana wannan kisa kun kaji take kenan muna maganar cewa mata alam su umarni wa qarna fi bitukunna ku zamna a cikin gidaje gidajen ku wala tabarruj tabarruj ma yace nan tabarruj tabarruj na tilula tabarruj na jahiliya tabarruj irin na jahiliya ke irin na jahiliya wanda take wuta ce a sa ado a sa zo wannan zinariya a wuya da wanda ke hannu a jida ana gwada duniya ado shi na kana shi ne tabarruj na jahiliya ta warko ta yi musulunci kina irin wannan wuta ce aka hana mata wuta da gwada ado gwada kwalliya a waje wannan shi ne aka hana mata amma ba wuta ba ta kama annan matan suna wuta matan zabe suna wuta sai su yakunan su dawo amma cikin sutura ta musulunci amma wuta ce irin wannan ta aje irin da ake da zamani yanzu sai an take a daka mata yaro da ganin yaro ce mama ina zuwa ya san kina mata zai shi ne ba su gwada adanki a waje yace kun bayan ya musu hani na hana su tabaruj wuta na gwada ado irin na jahiliya kayan musulunci ya ce kuma watsin na salata watsin na zaka watsin Allah wa rasula kuma musu umarni abin kwarai ku tsaye da sallah ku ba da zaka ku yi ɗa'a ga Allah ga manzon shi inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tatheera Allah iya saukar da wannan dokoki gare ku iya so ne ya ɗauke muku ƙazamta ta jahiliya da mugun hali na ƙazamta shaidan iya so ɗauke muku za su gani ya tace gidanku nan da su ake muna magana da wa nisa'an nabi ko wannan aya ta ce wata shi a suke turewa sai nan ba mata annabi tsayi mata annabi su cikin halabai abinda suke biyo ba akwai lalle halabai da aka ce halabai da wanda aka kyale an san su ake yi wata daban amma mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai hudda su daga wannan aya daga wannan tsarkakiya da Allah ya musu dan ganin magana karar ta zo ya nisa annabi kuma da irin abin da yake biyo baya ba mai hudda su a ciki duk da cewa akwai ruwaya ta kai sai muslim na ga mafi da sai ya ka ruwaya abin da yake cikin ruwaya ta ta zai ta na ka ta ɗaya cikin annan na gabata zai bin hibban da zai bin hibban yace ya samu labarin zai bin arqam iya so ya tambaye shi irin wani abin da ya gabata da su ba su gani ba ya ce ya fi bayan shi ya fi bayan shi ya zo ya sami zai da arka yake ce mishi baba da Allah kai dai ka ga manzo a zama ka yaƙi da shi ka salla a bayan shi ka ga alkhairin zai ka ga alkhairin mai yawan gaske mu ba mu gani ba a ba mu ɗan wannan labari mu wanda aka gani na tsohon da yaro sai zai da ce mini akhi wallahi laqad kabirat sinni wa qaduma ahadi wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama hadathtukum faqbilu wa ma la fala tukallifuni thumma qala قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بمعنى يدعى قوما بين مكة والمدينة فحمد الله تعالى واثنى عليه ووعد وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي تجسوا فقال له حسين بن سبران ya ce ma zai wa mana alibaiti ya zai su wa alibaiti shi ya ce alaisa nisa'ahu min alibaiti ƙar nisa'ahu min alibaiti walakin alibaiti man harin masarakatu ba adam ƙala manhum ƙal kuma ala ali ala aqil ala ja'afar ala abbas rajiyar la'am ruwa musulmi ce kullu haula harin masarakatu alaihi ba'ad abin da yake ruwa zai da yake ce yake ce musu da suka min tambaya ta magiya da tijo ka gaya mana abin da kashi ya ce ya ɗannan uwana ya ce shekaru sun mun yawa na girma jiki ya girma shekaru sun yi nisa kuma an kusa tafiya ya ce wakadun ma'ahari lokaci ya kusa an kusa tafiya ya ce abin da za a yanzu ya ce wani abu da yawa na manci wani abu muna riƙe da shi don haka abin da na ba ku labari ku karɓa kan ku ɗora mu abin da mun sani ba ba ban da ƙarina na kuma tsamin tambaya sai yake ce musu ga wanda ba zai masu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmun khatiban bima yudda amman bil masal dina ce wata nan manzo sallallahu ya tsaya yana mai huduba a wani wajen wani ruwa tsakanin makka da madina mai suna umma a wannan wurin annabi sallallahu ya mana huduba fa hamdallahi ta'ala wa asna alaihi ya gode ma Allah ya yaba Allah wa wa'aza wa zakkar ya wa'azi kwari ya tsaka da mutane ya yi dogon bayani sun maƙal bayan duka wannan bayanai da ya yi maza ce musu amma ba ala akwai jan hankali cewa ai wannan ya kuma mutane innama ana bashar yushiku an yaki ne rasu da fauji ya ce ni wa mutum irin sauran mutane ina ga lokaci ya kusa iyayewa ya kusa ɗan saƙon ubangiji ya zo mu in amsa kira mana ajali ne in ta yin baro iyayewa lokaci ya kusa na baro ta yadda kowa ke mutuwa zan mutu amma wa ana tarihun fikun sakalai na bar muku wasu yauni guda biyu na yauni a kanku ku ɗauke su da kyau ku kula da su ya ce a wani huma kitabun lai ta'ala farkon wani yaunin guda biyu littafin allah fi ruhuda wani a cikin ƙur'ani akwai shirya da haske ƙur'ani bai rabar suna guda ne fakuzu bi kitabun la ku rike littafin allah wasu tamsaku bihi mana ku rike shi da kyau ku yi kamu da shi yace da anan fa hasa ala kitabillah azza wa jalla wa ragaba fi qari ya zaburar da mutane akan rike littafin Allah kuma ya kwadaitar da su akan muhimmancin rike alqur'ani kuma daga baya sai ce wa ahlu baiti yau ne yabi iyalan gidana iyalan gidana ina muku tunatar ku tuna ina tuna muku kan kuma cire iyalan gidana to anan shi Hussein da sabara wanda ke jin labarin a wajen Zaid bin Arqam ya ce to suwaye ake yi da alibatun suwaye alibatun zai a laifin da sa'ahu min alibatun matan shi cikin alibatun shi matan shi sai ce nisa'ahu min alibatun zai lalle mata annabi suna cikin alibatun shi magana kan sun kawo haka wani sahabin kenan mata annabi suna cikin alibat ila akwai wanda suka shahara an ci alibat su aka yi nihi da su wanda suka shahara an ci alibat wanda muke ta sharhoi a nan sharuwai shi ne da a ci ahalibai da ahalibai a yi malamin suna ana masu suna ahalibai sun ahalibai munan sharuwan abin da ban sharihi wani cd duk daga bayan su abin da bakar alita ce sharihi ko cd muni ne wata kusan ce cd ba za ka bala ya biya ce cd kuna ya ce shi cd ne cd kun sai ne shiga wani cd duk da ce daga baya abin siyasa ya kawo bangaren iyan hasan sai a ce musu sharihi bangaren iyan hasan ya ce musu cd amma dai asalin a sunna kurum a ce ana bata an gani to mu ana abin da ya zo kama a ɗafi wata shari'i ga wani da wanda ke daban ne wuta bata cin shi wuta bata kona shi wani abin da ya ɗaki wajen alhali sa ba gaskiya ba ne babu wani shari'i da ta wata konawa shari'i lahiyayi kun ba su shirka dai ba babu wani babu wani ce shari'i ga wannan wani shari'i ne wajen zuwa wuta bata cin shi wala babu babu wuta bata cin shi wani kisa ce kun tatsin ya ce to ko canji ana ake da ko ya mutum ya ji wani abu daban ban sa na ba a jiki akwai abubuwa da ake yanwa wanda na wasu sa abin kimiyya ana sa sa ba a jiki mutum ya kama wata wata kuna shi ba ana yi ba na abu ne wani ba abu da ba madawa wani ba kuma abu da shi ne na misali ka samu katon na mula katon katon kwado katon kwado ka yadda shi ta nan ana kai kan jafin shi to masu yi suna samu katon wasu yanka ta tudu kitsan shi ɗan kan mulki hannunka da kitsan kwado ya kasa hannunka a cikin mai ya ta wasa kwado saka da wasu shi kasa ana bane na shi kana bane da da da majar bashi wala bane ba bane ba ba ne ba ne ba kurin wata madda ce Allah ta a cikin kidan kwalo wuta mata kona shi kuma akwai masu dabo dabo cpu wuta ta shi Allah ba wani ba wani cd kullum matsayi ne mutum na da akwai abokin malamin mutum na da sai ba wani yake malamin ce wallahi ba garman ce ni ba ce ni ba ce ni ba ba amma ta kirin shari'i sai malam lakari ne in ya kurum ya kan rubuta kurum wallahi wani malamin na da malami ne mai tukulle na sihiri sai amma ta kirin ta kirin shari'i kan shari'i kuma ya ce ta wallahi ba eh ba wata shari'a ta kai malam ba wata shari'a ta kai ce kullum lakari ne da haka babu wani gida aga wajen haka ake wajen wajen suwa ne aka yaro ya ji asa cikin ruwan zafi ya jijiri a kona wai shi ne in ba dan ba in ba dan gidan bane ba wai wuza da kona shi duk na sauta wuta ta kona shi Allah mu tambaye mu tambaye shi da gaskiya har da mu bun mun ci a koni uba ce taka ce da mun sanin ne anan garin shahararru ne wajen wannan abu alfaharin alfaharin sarutaka hikimar Allah an tahi alit balul abokana da ya kan bada na garin duk suka san sun sa ba suka ba nan ba suka samu fartin taraha mata dan uku dan wala shi ne dijin da dijin dijin sun ma da fahimta san taka kullu hikima Allah da zai mutu asiri an je wanda san dai abun abokana abun communal gudu abun na bari kun kan bari ne akwai kasan abun ruwa na zahi da ake kunnawa ka gama kai mai nan sai wanka ana sanyi sirri shi sirri sirri yana shiga cikin dushi ya buga sabu ya buga sabu da kyau da saman famfo biyu ne akwai robi ne mai kudin ruwan zahi akwai zahi na sanyi sirri ya buga sabu ne ko da yare ido gaba ɗaya sabu sai ya ba sai buɗe wata na zahi ya buga kaɗa waje suna wata da gada gada ne sai daga kowace tuwa sai da suke wata suna da wasu suna wato tsayi ruwa tsayi kuma ya koma da kumiya kuma shi kuma idan mun dashi mata kuma shi amma da ta wuce ake su da mutum amma ya gidansu a nan kowa da ashe haka bane wallahi zuri wuce wani wasu na kuma babu ta haka yi kurin sharif daga kurin ahal bayt wanda suke da alaƙa da wannan gidan da aka jero ala ali ala aqil ala ja'far ala abbas an ta kawo banu harith wannan gida da dan wannan sallama su ake kira da ahlul bait wanda wajibi karrama su da girma su da wani abu kuma shi wannan ahlul bait cikin su ba su sallama ba ba a ba su sadaka kamar wani ya laɓe shi shari'i ne dan ci sadaka to in kai shari'i ne ba ba ba sadaka annabi ya ce ba ba su sadaka in dai ahlul bait ba ci sadaka annabi sallama an kawo sadaka yana rike da hasan ko zai cikin jigokin shi karfe girma ya duka sa baki sai sa mai tsaye da amaruta bai ce musu sadaka kenan akwai masala ana a ce gidan su wani shi wani mu sani ba mu dai abin da aka ce ka ba ruwanka da wani ba haka ya ce waye ba ruwanka kai dai ka karama shi ba ruwanka maduna wala ba su kira da kake da shi amma kaka ce a kai waye ko zaka da ba ba shi ka ba ana san ana samun baki ma ana mamaci a samun baki ya da ya ka dalabi ana mai da wani kuma ana samun wannan kaka ce bai wadan baki ne kaza kaza iya yawa Allah alam kai da ba ruwanka shi dai ba ta ba kai da ba shi ba shi aka kuma ko ba wannan ba zai ta maka ko kuma garin karin ka karin musulmi ka dan ka karin musulmi ka tsaya ka washi a wurin shukuru inda Allah ya kama shi in ce bara ka ce a baka zaka zai kenan wannan sune Allah subhanahu wata'ala ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahli albayt Allah yana so ne ya tahiyya muku da duk wata kazamta ya tsarkake ku tsarkake ahlul bayt yace wa zakurna ma yutla fi bitukunna min ayatil lah sun mata suna ciki yace Allah ce ku tuna irin abin da ake karantawa fi bitukun da wake magana mata da tsara sarfa da ku so su studio su kinan ku tuna irin ayoyin Allah da annaba mun su ne an saka da ayoyi a cikin da kowace ku tuna abin da ake karantawa na ayoyin Allah a cikin dakunan min ayatil lah wani ke da hikima daga Allah inna da kan latifan khabira Allah mai tausasawa ne ga bayan shi kuma masani ne ga bayan shi wannan kenan matan almas suna cikin ahlul bayt ci gaba إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
wannan kamar da cewa malaman tafsir da tsakin tafsir ya kawo maganar ummu salama radiyallahu anha wani aya ta biyo bayan ta ce sun ce ya rasu da lafiyar salama kullum ƙura'ani iya magana kan maza kan maza ba magana mata tunda shi ala iya magana da maza su ne aka taujihin magana a kansu ba magana da annabi ba ana nihin keɓance maza ba banda mata rinjayar da magana ne wanda ake magana da shi ba don amin da mata ba kan wannan ne allah saukar da wannan magana cewa kowane ɓangare duk ɗaya ne a wajen allah aiki ne a wajen allah kuna ba a cewa ga aikin mace daban namiji daban wajen aikinsu na mace ya lada namiji ya lada a aiki ne kuna yana jero wasu nau'uka na halayya na ayyuka na kwarai na gari halayya na gari wanda akwai a maza akwai a mata innal muslimina wal muslimat a gani kenan an kawo cewa musulmi maza da musulmi mata wani mu'mini na wani mu'mina haka daraja ta imani akwai a maza akwai a mata walƙanici na walƙanitat akwai masu ɗa'a a cikin mata ga Allah akwai masu ɗa'a ga Allah cikin maza akwai a maza akwai a mata wasadiƙi na wasadiƙat haka masu gaskiya akwai a cikin maza akwai a cikin mata ko'ina akwai hali ne na kwarai wannan duk halin halayya ne na kwarai wannan da aka jero wasabiri na wasabirat akwai masu haƙuri a cikin maza akwai masu haƙuri a cikin mata walhashi'i na walhashi'at a cikin maza akwai masu ƙasƙantar da kai ga Allah haka a cikin mata akwai walmutasaddiƙi na walmutasaddiƙat haka akwai masu sadaka a cikin maza akwai a cikin mata wasa'imi na wasa'imat akwai masu azumi maza akwai masu azumi mata walhafizi na walhafizin furujun walhafizat akwai maza masu kiyaye fajinsu su ma mata haka wazakirin Allah katiran wazakirat haka akwai masu ambata Allah maza da yawa haka a cikin mata akwai wannan duk wannan aikin da Allah ya jero Allah bai ware ba na maza daban na mata daban sai ce a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azim Allah ya tattali ga waɗannan duk wannan kalaje a maza ne a mata ne musulmi musulmi ne da wannan daraja musulmi imani akwai mataki mataki ne an san ce imani ita ce kololon daraja mu zaka nema kowa zama to mu'mini amma ta musulmi kowa ne da musulmi ya sallah iya da musulmi ke a wajenka amma hakikar imani daban ne ita ce daraja ta hakika ga musulmin kware zai kuma imani ne yana abin da aka jero nan sadaka na gane gaskiya na yin haƙuri duk abu ne na garkwarai to duk wani aikin da Allah ya jero ce duk wanda yi alamar tattalin gafara da lada mai girma shine gidan aljanna Allah samu a ciki ci gaba wa ba kana li mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا نعم nan ganin za mu shiga magana daban an wa mas'ala ta ƙarshe ta azzakirin na kasirin wazakirat maganar ambatan Allah shi ne abinda mafi yawa a yau mutane suke gafara a kan shi ko haka ce azzakir ko ka ake sai wannan musamman ne mai waka ko iya rawa ko iya bara mutane kullum wa zikirin Allah ambatan Allah ake sukurin ka zama to ambatan Allah ce a takaice kuma akwai ambatan Allah ne da kullum kuma shiga layin zakirin zakata sun zage kuma ga ambatan Allah wajen fita daga gida bismillah eh tawakkaltu ala Allah la hawla wa quwwata illa billah za ka hawa abin hawa bismillah alhamdulillah kai addu'a ta abin hawa an gamu a gaisa an shiga sallama an kai wajen zama kai azkar wurin tashi kai wannan azkar ne kullum ga na bayan sallah duk wannan in suka yi suka suka suka kallon shi kaza kaza kaza kaza an wanda yawa mutane yau ba ruwan su da an batan Allah amma na sallah daga mun yawa da aka sallah kare balle ne wannan gida da dawo sunna in wasu da yawa muka samu ruwa in aka ce kaza bid'a ce mu bid'a to a samu sunna da yawa sun kawo shubha gaskiya ne kuma wajen sallah wajen sallolin balle al sunna ana sallah ko ta shi ko ta shi aka daga gaban shi a'a wannan ba sunna mutum gaskiya mu gyara aƙalla ɗan uwa cewa annabi ya kanta da mu a zakari iri aƙalla kai gungu ko kana gaugawa amma assalamu alaikum burtukun kama hanya gaskiya annabi haka bai haka bai ci baka tabbas ce ba kin in muka bar bid'a sai mu sunna shi aka san idan bid'a wa ka mutu sunna a gusar da bid'a ila sunna ma kuma haka bid'a kuma bar sunna a matsala ce a sunna ce bayan azka bayan sallama misali a takaice annabi ya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya koya allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalal wal ikram allahumma la mani ali ma ataita wa la mu'ti li ma mana'ta wa la yanfa'u al-jadd minka al-jadd irin subhanallah to wannan kana dama 33 walhamdulillah 33 والله أكبر 33 فريد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما زالت ولا كانت وانا أدعى إلا هي تدمي كنت كنت أصاب تمشي كما كنت قبلي akwai shi ne biyar akwai kai kai ma goma goma na'am amma kullum da sallama kullum ta gaskiya ka akara kaiwa ko sallar ta sallar ta ta kare amma gaskiya akwai asarar lada ta yi kula ko bin wancan mun bar bid'a to gaskiya bi sunna ne zikirin sunna gaskiya kuma abu ne kware a wajen Allah cikin cikin ibada da ba ta lokaci kuma ibada ne mai girma a wajen Allah ambatan Allah Allah taimake mu da yi da ambatan Allah kan lokaci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim dan wa akwai wa dewa suna bukatar addu'a da biyar da sunan alkhairi akwai a maza akwai a mata dan na bukatar da biyar da sunan gode da bada alkhairi da tabbatar da kai imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت ولي ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته